بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna bakwai ga watan rajab shekara ta 1443 wanda ya daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2022 karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine halka ta 41 amin kuma za mu tashi shafi na 160 daga ƙasa idan ba a manta ba muna yin magana ne akan wato ladabin salafus salih mashuɗa na gari idan an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imamuna imamu daril hijira imamu malik bin anas rahimahullah almajiran da suka ga irin yadda yake shiga hali da yanayi idan an ambata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka suke masa magana akan wannan yanayi da suke ganin yana shiga wai menene al'amarin ya al'amarin yake shine yake ba su amsa cewar da kun ga abin da na gani da ba ku musa wannan hali da kuka ga ina shiga ba idan an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba mu labari da malamansa da suka gabace shi irin su Abdurrahman ibn al-Qasim irin su Ayyub Saktiyani da wasunsu wanda yake gaya mana cewa ga irin halin da suke shiga idan an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da cewa wa qala malikun rahimahullahu ta'ala malik yace imam malik Allah ya ji kansa madaukaki ya faɗa yace wala qad kuntu ati amir ibn abdullah ibn bin zubair na kasance ina zuwa wa amiru ɗan abdullahi ɗan zubair fa'iza zukira inda hunna biyu sallallahu alaihi wasallam baka idan aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam a wajensa sai ya kuka hatta la yafka fi ainihi dumu'un har sai ya zamo babu hawaye a idanuwansa haka zai ta kuka an ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullahu ta'ala Imam Malik Allah ya ji kansa madaukaki yace wala qadra aitu zuhuriya wallahi haqiqa naga ibnu shahab az-zuhri ah wa kana min ahli an-nas wa aqrabi yana daga cikin wato mafiya wato farin cikin mutane ko mafi kusancin mutane fa idza zukira inda hunnabi sallallahu alaihi wasallam an bata annabi sallallahu alaihi wasallam a wajensa fa ka annahu ma arafaka wallahi kamar bai san gaba wala arabta kamar baka taba sanin sa ba gaba ɗaya zai zauce shiga wani hali sai zama kamar bai san ka ba ya ya manta ka to su suna jin dumin zamanin annabta a lokacin sun rayu da sahabbai wala wanda suka karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga yadda lamarin yake saboda haka daga ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kamar bai san ka ba eh ibnu shahabi zuhri wanda shine farkon wanda ya fara tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwalu jami'il hadisi wal athar ibnu shahabi ayyun lahu umar farkon wanda ya fara tara hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya to shine ibnu shahabi zuhri a kwana 80 ya haddace qur'ani eh kwana tamanin ya haddace ƙur'ani izini sittin ba kaga kan lamarin aiwa na wasa wani kwana tamanin tabi'i ne eh eh a sai ai balala ce ta Allah ita kuma yana yin ta ga wanda ya so eh in ya so sai ba wa wani ya haddace a kwana tamanin din ƙwarai kuwa a wata hudu ba na gani wata ba faransiya ba na ga bbc sun sun saka to an jarraba eh ato mutanen mu an koya musu inkai musun abu an faɗi abu a ce ba a yi abinda ne mustahili ba Allah da yi ba sai bayar ba in ya yi ta da hadda ƙurarin ba ya yi mutum waye ita kuma ya ƙwace mu amin mutanen mu musa balala malam ta Allah saboda an riga an zama madiyai yawa kuma an samu malamai masu goyawa hakan baya in an faɗi na bayan Allah ana cewa kaza kaza ana musawa to shi dai tabi'i ne ibnu shahabi zuhuri yawa tabi'i ne ya ga sahabbai yawwa ibnu shahab az-zuhri ko malamin imam malik da haka ya haddata ya ya ya ya haddata qur'ani a kwana 80 a maliku bai abin da yake mafi rinjaye bai ga sahabbai ma eh amma dai ya ga wanda suka ga sahabbai yawwa shi tabi'u tabi'ina ne shine abin da ya fi rinjaye yayi zamani da tabi'ai manyan tabi'ai ya yi karatu a gurinsu duka manyan tabi'ai dinnan wanda suka yi zamani da sahabbai su kuma sahabbai suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi yawwa shi ne abin da yake mashhuri eh shi bai ga sahabbai ba amma dai yana jin kanshin su ya zauna da wanda suka zauna da sahabbai an fahimta amin wa qala rahimahullahu ta'ala ubangiji imam malik Allah ya ji kansa da rahama yace walaqad kuntu ati safwan ibn sulaimi na kasance ina zo wa safwan dan sulaimi wa kana min al muta'abbidin al mujtahidin yana cikin masu ibada masu kokari kwarai wajen ibada yuqalu an ce innahu lam yada jambahu ala al ardi 40 sanatan shekara 40 bai sanya haƙarƙarinsa a ƙasa ba inji imam malik eh duk da za ta iya zama itirazi malam ne yau nakalin magana ana faɗa shekara arba'in bai sanya haƙarƙarinsa a a wannan ba a ƙasa eh eh imam malik ya ce na je gunsa yana cikin masu ibada masu ƙoƙari wajen ibada a cewa a kwanta a bacci ƙarya yake ya haƙuri eh shekara arba'in ai an yi mazaje ai kuma horewa Allah in Allah ya hore sai a yi eh in Allah ya hore sai a yi shi mai sa bacci da mai daukewa Allah ne in ya dauke ma ai ka dina ko ba abin da zai dame ka yau in kuma ya sa maka ganin tasirin bacci da waye to in baka yi bacci ba rigin ba ba ba zama lafiya in kuma ya dauke magana ta kare ina ba ta ambari eh ba an dauke kawai ya yadda ba zai iya yi ba ba baccin warai ko sai aka yarda mata amin sho ibrahim na kaulaha yace shi kuma baccin awa biyu yake shekara talatin baccin awa biyu yake in yi na awa biyu to shi ke an tashi kuma sai wata gobe kuma na awa biyu eh sai da ya shekara talatin a haka eh shine aka kai shi asibiti yana ciwon kai matsananci aka kai shi London. To shi ne sunan likitan Dr. Aro, asibitin yana nan da sunansa na wanta sunansa, har yanzu asibitin yana nan. Da likitan da waye, sunansa Dr. Aro Bature, shi likitan. Eh sai aka ce to, da ya gwaje-gwaje sai aka ce, me yake damu? Sai ce ai cutar bacci ce. Wani eh kusan shekara ashirin bai bacci ba, baya bacci. sashi sai yau to ba jin turanci sai ce me suka ce ya aka ce ai kaji kaji kaji ya ce ai baccin awa biyu yake tsawon shekara talatin kuma shi bai san ba a daina ciwon kai ba ai a ta ciwon kai kawai natural kowa ma yana yi yau bai ɗauka wai wani ciwo ne daban da ake yi na wani yau kawai ya ɗauka ciwon kai yadda yake yin sa kowa ma ciwon kai yake yi ya ai bacci ne ba a samu shi yasa ko in an yi baccin ya za a yi wannan abubuwan su yi ai ba za su yi ba ai ba za su yi ba to amma horewa ce in ba a hore ma ba ai ba za ka iya ba ai ba zai yi ba horewa ce in Allah ya so ka yi sai ka yi ai an yi achieving din abubuwa da yawa wanda yanzu common diwanin nan mai guda guda wanda da wawinin samaniya din nan baiti dubu uku da ɗari takwas da sha uku dubu uku da ɗari takwas da sha uku ba rubutun zuba ba ne waƙa wanda ita tana da ƙa'ida tana da wazani tana da kaza tana da dokokin da rubutun zuba bai da su baiti ɗaya yin sa tashin hankali to wannan ko ba ita ke nan ba da wawin ɗin ga sunan ga ƙasidu nan daban-daban daban banda tawalif kuma da aka yi da littattafai na rubutu kuma banda su kowa ka ɗauke banda rihilat a tafi nan a tafi nan a tafi nan a tafi nan a je nan a je nan banda wurdi kuma da ake yi shi kuma to dai ka san duk sati sauka biyu yake ɗaya da ka ɗaya da dubawa yawwa subu'i yake kullum zai yi da dubawa da rana da daddare kuma ya yi da ka yawwa da rana za a duba ƙur'ani da daddare kuma daga duk sati sai an sauki sai an yi sauka haka haka mu nan ya laɗi ba ba amhawi muke ɗari da ishirin da tara ake ko ai mu kuma in an dage a buga amma a wuri 16,641 to shi zabta saya ake buga a kullum zabta saya 116,400 na ga da 61 haka ne 116,461 ta ƙariban haka ake bugawa ai ko ga luɗufi nan an gani a ƴaƴa da ƴaƴan ƴaƴa da gashi nan dai duk eh sosai kuwa Senegal ba kaula to to to wannan shi bawan Allah Safwan dan Sulaimi imam aka ce shekara 40 bai sa ha karkarin sa eh fa idza zikira annabi sallallahu alaihi wasallam baka aka ambaci manzo Allah sai ya fashe da kuka hatta ya kuma nasu an sai dai mutashi sai sai a ce to ayi hakuri a tashi da Allah dan ya hakuri a tashi wa ya turku sai a tafi a rabu da shi duli buka yau da ya dinga kukan kenan ba ba kakkautawa wannan kuma shauki ne yayi eh shauki ne kun rayu dab da lokacin annabi amma ba ku ganshi ba eh haka Allah ya so gashi nan kun tsaya za a ce muku nan nan yau kwana kaza ko shekara kaza a nan annabi akai kaza sai akai kaza akai kaza to yayin ka ji shauki ya eh sai shauki ya tashi nan ne to gida gida duk gidajen suna nan a yanda suke wasu tashi ba wasu canja ba san san da kuke ga ɗakunan suna nan a yadda suke ga masallacin ga mu yanzu an je ai duk an komai an an abin nan an yi gine-gine na zamani an yi waye yau shi ko ga kaman ka tsaya za ka za a fito eh eh inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa an an an an yi wannan din shi a makka an mai da shi library shi ma an rubuce shi an mai da shi library in ka ga wani abu a yanzu irin wancan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai guraren yaki wanda kyau wajen gari to irin wannan akwai wani page yana nan ma'alimul madina a facebook suna kokarin ɗauko guraren yaki wannan zaka ga yadda wadi yake da guraren da aka yakin ga yadda yake ga inda sabai suka tsaya ga inda kaza amma dai cikin madina kam wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa a cikin ta gaba ɗaya tana masallaci kaf inda aka yi rayuwar gaba ɗaya da gidajen sahabbai da waye da waye da gaba ɗaya a yana cikin masallacin gaba ɗaya ba wani guri da za ka ce ka ce ga wani guri wai an yi ya kowa masallacin annabi gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam to wa qala rahimahullah ai qala al-qadi iyad rahimahullahu ta'ala alƙali ya Allah ya ji kansa madaukaki ya faɗa yace wai ruwa ana riwaya an qatadatu radiyallahu anhu daga qatadatu dan da'amata ko da'ama ko du'a da qatadatu dan da'ama ko da'ama Allah ya kara mai yadda annahu kana idza sami'a al-haditha akhadahu al-awil waz-zawil idan ya ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aga damuwa da wahala ta kama shi a wil da zawil alƙalak wal ana sai a ga kamar ya dai shiga hali na yawa na jazaba ba walamma kasura ala malikin annasu li sama'il hadisin nabawi yayin da mutane suka yawaita gurin imam malik dan jin hadisin annabi sallallahu alaihi sai aka ce lau ja'alta mustalmiyan yusmi'uhum da ka samu mai imla'i wanda zai dinga jiyar da su makaranta ta cika ka dinga faɗa in ka faɗa wani sai ya ɗaga murya ya faɗa musu fa qala sai mamala yace qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi yawa Allah yace ku mai kakku ɗaga murya ku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam su hurmatu sallallahu hayyan wa mayyitan sawa'un alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin rayuwa wanda ya da sayyidina Abubakar da kuma rayuwa wanda yake yi irin ta yanzu to duk ɗaya da haka ba za a zo nan masallacin ana ɗaga murya ba a haka za a ci gaba da da karatun wanda yake so ya matsu eh sosai kuwa ina ai ai sai a mutu ba kwarai kuwa hayyan wa mayyita sawa'un alfarma maza tana nan ba wani abu da ya canja wai a ce wai yanzu da yawa fati ai kaza ai kaza ai ba wani shauran mamata ma suna jin da abin da ake in an so kai magana da mamaci sai a buɗe ma baki sai ya magana kai kuma a buɗe ma kunne ne kai an bayyana in an so sai a yi maka haka kamar yadda da aka so da ƙudura ta so sai ta tashi makashin bani isra'ila wanda ya kashe na bani Isra'ila, sai tashi aka gan shi bayan ya mutu, aka yi magana ya ce, kaza, kaza, kaza kuma ya kuma koma mataccensa, saboda e mashi'a ta so yi. To, hayyar wannan mashi'ar tana nan, mai itan shi ne wancan shi ne na yanzu duka bai canja ba. Yau, kuma mashi'ar ita ce wacce ita ce wannan. Tana nan in ya ga dama yau ma zai buɗe maka kunne shi ma wancan zai buɗe. To, dama wa ki wula bakin ne. to kuma in ya ga dama ya bude yi magana kuma sai a ce ba me yi ba a dinga takaita Allah ko a dinga nuna Allah ba zai iya ba ko bai isa ba ko ba zai dan kuskuren kuskure in yace ba zai ba sai ka ce ai shi yace mana ba zai ba amma bai ce ba zai ba kuma wani yace zai iya yi to kuma kai sai ka zo ka ce a ba zai ba kai da kai da Allah kuka yace ba zai ba ko ko ƙarya zaka masa sai ba ku yi da Allah ba kuma shi bai ce ba zai ba kai kuma kawai ba annabi ba ka fito ka sai ai ba zai ba la ba da bayyana yawa in an maka ka samu kashifi ne kai kashifi na sai kashifi ingantacce ka faɗa shi kenan sai a ga ahaliya ta haka akwai ahaliya ai ta kashifi sahihi din sai a gani a kana da ahaliyar kana da ita sai a zallawa maka haka da ahaliya kuma baka da abin nan sai a ce maka ina dalili a gani amin saboda haka wa kana ibn sirri rahimahullahu ta'ala rubbama yadam ita mutuwa in ka mutu fa wato ga mumini fa ba a rufe mai abin da yake faruwa a gidansa ba duk komai ake yana sani kai rayayye makocin sa ba sai san abin da kai makocin sa da kake duniyar ma baka sani ba ga maliku dan auf da maliku dan auf da sa'abu ɗan jassama dukkansu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƴan uwantaka aka haɗa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su ƴan uwantaka suna zaune suna hira sai sa'abu yace da maliku yace da aufu kai aufu bin malik sai yace masa aufu abinda nake so da Allah zumuncin nan namu ya dore da Allah in na riga ka mutuwa na ma alkawari zan dinga zuwan ma a mafarki muna dan muna gaisa da Allah an kar gane mutuwa ni ma ka dinga zuwan mun a mafarki in kai kar gane to ka dinga zuwa a mafarki muna dan muna dan hira kamar yadda ana dan tattauna sai auku yace da da da sabunu da sama awa ya kunu zalika yanzu haka mai yiwa ne bayan mun mutu kuma mu dinga zuwa ma a mafarki in na so ko kuma kai ka dinga zuwa yace me zai hana sai mai yiwa ne mana kai kawai ka eh kai dai kawai ka ka riƙe alƙawari ka abin nan to lamari na Allah shi wanda ya kawo maganar sabu din sai Allah ya shi zai riga rasuwa sai ya rasu da ya rasu an ɗan yi ‘yan kwanaki sai ya zo wa auku kwa mafarki suka gaisa auku yaya na gajiya ba gajiya ya ce a ya ce ya kace ya ce alhamdulillah ba wani abun nan Allah ya mun gafara sai ya ce to ga wani ɗan bakin tabo nan a wuyanka ina gani menene ya ce wallahi wasu dinare ne guda goma na rance su gurin wani ba yahudi ya ce suna nan a ƙaho a gidana a ƙaho a tsakar gida suna nan na saka cikin wata yar jaka na zira a cikin ƙaho da Allah ka je ka aje a mayar masa ya ce duk abin da ake a gidana na sani duk abin da ba wani abu da ake a gida wanda ban sani a gidana yace bara ma in baka wani labari da ya faru a gidana ba a fi kwanaki ba ƴan uku haka zuwa bakwai ko tara ayyamu dai sai bai fi ba kyanwata ma ta rasu na ji labarin rasuwar kyanwata ba abin da ba a gaya yace ta rasu yace kuma nan da kwana shida ƴata za ta rasu da Allah in ka je ka sa su kulan min da ita da Allah nan da kwana shida za ta rasu da mabarki ya gaya mai wannan sai ya farka da ya farka ya ce to to wannan kuma menene haka a ba kuma za ku ba ya ce menene haka kuma wannan zance sai ce to da ya tashi yana farka sai ya tafi gidan sa'au to dama tunda aka yi rasuwar beje ba yana zuwa ya suka gaisa da iyalin sai iyalin sa'au ce cewa kai yanzu dan uwanta ai bata ce haka ba yau rabanka da gidan nan tirran mutuwar wani a ce baka awa yace sai na haɗu ina ba su uzuri irin yadda mutane ne cewa da uzuri wallahi abu kaza ne kaza abubuwan ne kaza kaza ya ba su uzuri yace karam ina daga ido sai na ga kahon nan a rataye sai na ce su bani wannan kahon yace suna bani ina zazzago da shi ina budewa sai na ga dinaroni ne na duwa na ga guda goma ne sai na mayar na zugi yace sai na na karba yace sai na ce ina wanta yasa sai aka ce ai tana waje tana wasa idan yace a ɗauko ta yace aka ɗauko ta sai na ɗauke ta ina ɗaukan ta na taɓa jikinta sai na ji tana zazzabi nace musu nace musu to da Allah ku kula da ita a kula da da yarinyar nan da Allah a rike ta a kula da ita yace kawai na tafi da wannan dinare gurin ba Yahudi ina zuwa nace da ba yahude ina ga jiya ba jiya yaya sa'abu sai ce kai sa'abu ai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'abu yana daga cikin zababbu ni shi ba yahuda sai ce to akwai wani batu tsakaninka da shi yace eh kwarai kuwa na biyo shi bashi dinare kusan goma kaji kaji kaji kaji yadda aka yace kawai sai na buɗe jakan nan sai na zazzage wannan dinarori sai ce ai wayannan ne wallahi biye bi ayanaha wannan bai ma kashi ba amma kashe su ba wayannan su ne ba ta yace to yace na bashi yace kwana shida tar yan nan kuma tara su kamar yadda ya faɗa to yaya eh ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo cikin kitabun sa ar-ruh yace kuma ya inganta eh daga Ahmad ibn Salam to da haka mutuwa ba ta hana sani abinda ake yi ba ta hana eh eh na'am mm gaskiya ne Allah akbar eh wani wani wani wani wani alhairi ne ƙarshe hajjin kuma za a yi mai ta ruhi ba to da haka mutuwa ba ta hana sanin me ake yi ko yaya al'amura suke ko yaya kawai dai yan addinin zamani ne da suka zo duk suka rikirkita abin da dai yanzu ga suna ana ta updation ko ana ta dan gyaggyara abubuwa ana dan rarragewa tunda naga yanzu laya ma an dan shigo da ita sun ta shigo cikin sunna yanzu ko yanzu ta fita daga shirka a yanzu ita ma ta shigo an yi updation an cire ta daga bid'a ko malam Aminu Daurawa yanzu yi wa laya rijista ita ma eh an mata rijista an ce layar kala uku ce yanzu akwai ta shirka akwai ta bid'a akwai kuma ta ta neman dafa i wannan yau e za ma zama makoki da an dawo yanzu wannan yace yanzu a rubuta ayatul kursi mutum ya rata ya kace mai yayi shirka ai ba zai yi ba eh wai da ne dai a farko suka yi kudin goro aka ce duk shirka ce wai dan ai gyara kintsi to yanzu wanda aka kafirta a wancan lokacin su koya wanda annabi ya ce in kace da dan uwanka kafiri take ka zama kun san cewa ba kafirai bane ku rufe ido ku kafirta su to yanzu kafirtawa kuna da san ta tafi a kyauta kenan an bayyana mutane suna rubuta ayatul kursi da falaki da nasi da shauran ayoyin neman tsari a ce wai ka rubuta a ce kai shirka shirka ce ayatul kursi da a'a to in ba nemi albarka alqur'ani ba kowa shikenan sai albarkar wa za a nema ta kafinu ko ta musuleta da rat ko eh ana ta obdation mun ba da shawara cewa a haɗa ai su haɗu su yi wani taro dai su wawware su ce ga wayannan da duk mun ce bida a jiya ba yanzu duk da karatunmu ne bai kai burin ba yanzu karatunmu ya zo mun gyaggyara kuma mutanen da muka zazzaga akan haka muna neman yafiyarsu wanda suka rasu kuma sai an je gaban Allah na'am yau wani miƙewa shugabanni ba masha Allah da kun lafiya miƙewa shugabanni duka da da duk yanzu an miƙewa Mr. Buhari ko malama an Hajiya Aisha Buhari ai kaga to tunda an miƙe mata kan ai dole ai audition in ba haka ban aka ce shirkan ne shi ma kuma su ma an yi sun yi a taron Najeriya ai Allah kyauta ai addini ai ba a riƙa sa wasa in aka riƙe shi wasa Allah zai yaga kai ai ba a wasa da addini ai ba a kai wasan ka can dai a siyasa ko a filin kwallo can dai ka yi filin wasa ne amma dai addini ai ba a wasa da addinin ka wasa izgiri a ka sani ka san abu ga yadda yake amma ka akasa don ka faranta a wasu ko don kai wasu aiki kuma daga baya ku dawo kuna cewa ai kaza kaza ai waye waye ai mene kai Allah ya kyauta amin wa kana ibn sirin rahimahullah ibn sirin masanin fassarar mafarki wanda shi kuma ilaihi yarji'ul fadl eh fi tafsir ru'ya in dai fassara mafarki ne kuma shi lamarin yake komawa hannunsa Allah ya ba shi baiwa ta fassara mafarki to ya kasance rubba ma ya zahau da yawa za a same shi yana dariya amma fa idza zukira inda huwa hadithun nabi khasha da an ambata hadisin manzo da sai a ga ya kama khushu وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسكوت idan zai karanta hadisin manzala sai umarci wanda suke gaban sa yace ai shiru wa qalin sai la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi yata'awwalul ayata yana fassara ayar allati talaha wanda ya karanta ta bi ja'alis sauti shamilan li kai da sanya daga muryar ge tarowa ne ga hikayar hadisan manzo Allah idan ana zancan hadisan manzo Allah wato ayar tana nan tana aiki an bayyana yawo shi yasa duk yadda yake rige makaranta ba gurin surutu ba ne ba gurin magana ba ana da san manzo Allah sallallahu to ba gurin a yin hira ba ne ba gurin yin zance ba ne amin wa annahu amul lahuma wannan hukunci ya game gare su gaba daya wa kaza la darbu wa sadqu ko ka sautin nabi rawi hadisi da haka nan fa daga murya mai rawaito hadisin manzo Allah shi ma kada a daga murya ba ويتأول yana fassara annahu yajibu lahu min al-insaf inda qira'ati hadisi wajibi ne ai kawai sai ai karanta hadisin manzon sallam ba yajibu lahu inda sama'i qawli sallallahu abin da ya wajaba gare shi yayin jin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-allamatu al-khafaji fi sharhi al-allama al-khafaji ya fada cikin sharhi sa yace fa in qulta idan kace ma naqalahu al-imam malik abinda imam malik ya tarato min annahu lam yarda al-mustamil fi majlisi cewa Imam Malik bai yadda a samo mai yin shifta imla'i eh dictation bai yadda a samo mai yi ba a cikin majalisin sa na ilimi yunabi malik ila anhu yana yin karo da abin da aka tsoro da gare shi Allah kana lahu mustamil yana da mai yin imla'i din yuballigun nasa anhu yake isar da mutane daga qultu zan ce halul awwali hal halul awwalu afwan halin sa na farko kana qabla kasaratin nas jiddan sannan kafin yawaitan mutane bayan su yasma'una kalamahu bi ghairi wasita yadda za su iya jin zancensa ba tare da wasita ba thumma kasuran nasu alaihi ba'da zalika sai mutane suka yi wata gare shi bayan haka fara'a annal mustabiya sai ga a lokacin mai illahi la budda min ba makawa sai an same shi fattakhadahu lid darurati sai riki mai yin shifta dan larura na ba ta ambanta da a farko ba sai da mai illahi ba in yi magana za a ji amma daga baya ana buƙatar mai illahi sai aka rika dan larura imamu darimi ya rawaito cikin sunan nasa daga amr ibn maimun yace kuntu la taqutuni a ashiyatu qamisin yammacin alhamis ba a kubuce min illa atifi ha abdullahi ibn mas'ud sai na je wajen abdullahi dan mas'ud ma samitu ya qulu li shay'in qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ji ya ce da abutun da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta karar zatu ashiyatin har sai da wani muni ya kasance فقال ابن مسعود سي عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ala shi Amr ibn Maymun ya ce fa garawrat aina ibnu nan da nan sai a idani Abdullah ibn suka kada wan tabagat aulaju kuma tinsa suka kumbura so da haka a wannan lokaci sai shiga cikin wani yanayi na ɗimuwa tun da nake zama da shi ban taɓa ji ya ce manzo Allah sallallahu ya ce ba yawwa dan abu zai faɗa fiqhunsa kawai zai faɗa da ya fahimto daga hadisai da ayoyi amma ba zai ce kai tsaye ce tseren nan ya faɗa yana faɗa yace nan da nan sai idaniyarsa ta cicciko sai kuma wato ya shiga cikin wani yanayi to dole ne ka tausaya wa sahabbai ai rayuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba daɗi su a gonsu eh ai babu dani zaka fi so a dauke ka yawwa ba ba ka nan ba ga tashi hankalin wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yau ka tashi rayuwa kuma ba shi yasa duka da suka da Annabi sallallahu alaihi wafati wasu duk suka babban tsama kawai suka ga Madina ba za ta gamu yawwa bari su tashi kawai a tafi jihadi ko a tafi ilmantarwa da shauransu haka sa bai suka na wa ba a'a sai na Ali ne ya zauna a Kuba eh sai na Ali ne ya zauna a Kuba ba eh shi a yana nan a Madina sai daga baya sai na Ali ya koma Kuba san yau fati alaihi salam yawa to daga shi ma Abdullahi dan Mas'ud din ai shi ma ina ga Iraq din ya koma kwarai kuwa shi ma san ya koma Kuba din eh a'a ba shi wa shi sai na Ali ne ya koma Kuba kwarai kuwa eh shi sai na Abbas yana nan a Madina kwarai kuwa eh sosai kuwa sau da haka duk sahabbai suka fantsama suka kama sai ya fi musu sauki yawwa suka tattafi garuruwa ci gaba da yada musulunci ai ba daɗi ai eh a ina ai ba zai ai ba za a daɗi ba eh ai ai to kaga kai a ƙarni na sha hudu kenan balle su da suka ga komai da komai eh ai da suka ga komai da komai kaga kam ai sun yi kokari ma sun yi kokari ai ba wani tashin hankali da za ka gani kuma irin wannan eh to kaga kam ai dole to shi yasa wani sai ya ga ba zai ce ma manzo Allah a cikin sa bai kawai ba zai ce manzo Allah ya ce wa sallallahu alaihi wasallam kawai zai shiru sai dai ta ga muku fahimce fahimce wani abin ya san hadisi ne amma ba zai faɗa ba saboda zai tuttuna mishi wasu abubuwa da aɗiba za ta kama su da haka sai suke yi to shine ka ji dalilin da zaka ji an ce Abdullah dan Mas'ud din baya baya bara Allah ya kara mai yadda shi dai darimin ya rawaito daga Sha'abi da Ibn Sina Abdullah dan Mas'ud idan ya zantar daga Manzal sallallahu a kwanaki to tarabba da wajo tarabba da ai ta gayyar wajo fuskar ta sai ta canja qala haka za au nahu au haka za au nahu ya faɗa haka ko kwatan kwatin a Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai sai kama makyarkata eh sai kama kawai rawar ɗari farfar farfar eh kuma bai iya ƙarasa maganar ba radiyallahu anhu qala nahu zalika aw fawqa zalika to daga sai mu tashi maganar imam malik Allah ya ƙara masa ita walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin